ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من sake dawowa kun gode Allah da ya dawo da mu karatunmu kamar yadda aka ji dai jiya an riga an koma karatu alhamdulillah yau hudu ne ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha shida za mu tashi daga inda muka tsaya a wannan littafi na tarbiyyar na kitabu zuhudu wal wasiya in ba manta ba mun tsaya ne a harful mimi yau a ƙarshensa kenan yau kuma za mu tashi a farkon harfin nuni na wannan littafi kuma kamar yadda dai aka saba zan karanta muku ku bi sannan sai mu fassara tare da yin bayani bismillahir rahmanir rahim harfin nun ilahun la ilaha siwahu witrun إله لا إله سواه وتر عظيم العفو حي ذو الحنان عظيم العفو حي ذو الحنان كريم ساتر ذر رحيم رؤوف بالبرية ذو امتنان رؤوف بالبرية ذو امتنان أوحده بإخلاصي وجهدي أوحده بإخلاصي وجهدي أنا الشرير من أهل الزمان أنا الشرير من أهل الزمان وأحمده وأمجده وبوسعي وشكري بالضمير وباللسان وشكري بالضمير وباللسان وأسأله الرضا عني وإني وأسأله الرضا عني وإني كثير الإثم عاص في المجال ko majani ne ku eh masha Allah kathirul ismi asim fil mijani to sayyidina ali ibn al-husayn yace za mu fassara gaba da sai mu damu bayani ilahun Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala abun bauta sama da ƙasa la ilaha siwahu babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai yi witrun makaraici ne shi azimul afwi mai girman afuwa ne hayyun rayayye ne rayuwar da ba iyaka zulhanani ma'abocin tausayi ko jin kai karimun mai kyauta ne shi ko baiwa ko karamci satirun mai suturce zunubai ne ga bayansa barrun abun yi wa biyayya ko da'a ko ma'abocin ihsani kyauta rahimun bayani duk zai zo baya rahimun mai jin kai ra'ufun mai tausasawa bil bariyati ga halitta zumtinani ma'abocin baiwa wahiduhu ina mai kadaita shi bi ikhlasi ta hanyar kyautata niyya ma'ana yi dan shi wa juhudi da kuma kokari na jajircewa ana shirriru ni ne ma'abocin yawan aikata sharri min alis zamani daga cikin mutanen wannan zamani ma'ana dukansu na fi su mugun aiki kenan wa ahmaduhu ina godiya gare shi wa amjaduhu ina girmamawa gare shi bi wusɗi gurgudun iyawa da wa shukri ta da kuma godiya ta da nake yi a gare shi bizzamiri a cikin zuciya wa bil lisani da kuma harshe wa as'aluhu ina roƙonsa arriba ya bani yarda anni mana ya yarda da ni riba anni ya yarda da ni ba ana ce radiyallahu anhu to riba anni ina roƙon yarda gare ni wa inni ni kathirul ismi mai yawan sako ne asin mai yawan laifi ne asin mai sako fil mijani a cikin fitsara to mu dawo mijan da an ce majan zai zama wato cikin hauka cikin hauka to mijan shi ma zai dawa haukan ko kuma yarinta amma dai ainihin abin da zare abin nan da za ka faɗa kawai ka ce mijan fitsara so ilahun shi Allah shi ne abin bauta sama da ƙasa ila shine god god da babban ji kasan a kula karka zo ka rubuta sunan Allah ka sa ji karami in ka sa ji karami yana nufin gunki ne in dai kaga an sa ji karami god g o d da karamin ji to yana nufin dan dodo hakan nan amma in Allah ne babban ji capital ji ake sawa eh subhanahu wataala duk inda ka gani to abin nan ana nufin abin nan gunki ne shine god da dan karamin ji sai a kula da kyau karwale wata rana ya kuskure yana nufin Allah ya sa wannan la ilaha siwa babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta in ba shi ba koma bayan shi Allah nan dai witrun guda daya to ana ce witru ana cewa watru in kuna tuna a Qur'ani Allah ya cewa wa shaf'i wal watr ko watr guda daya a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah witrun yuhibbul yuhibbul witra fil amri kulli Allah ɗaya ne tollin toll shi kadai ne bayi da mai kama da shi bayi da sa'a bayi da tsara bayi da aboki bayi da mata bayi da ɗa bayi da duk abin da ake cewa tarayya ne wai da Allah da shi babu shi shi ne inna Allah witru in ji annabi Allah ɗaya ne tol yuhibbul witra fil amri kullum a komi Allah yana son a nuna kaɗai ta kansa shine yuhibbul witra fil amri kullihi kenan komi Allah yana so a nuna kaɗai ta kansa idan za ku je misali neman wani abu wurin ko chairman ko local na local government ko wani mutum haka za ku wani abu dai wanda kuke nema lalle Allah ya muku shi to a wurin mutanen ko ku je ku uku banda biyu ko ku je ku biyar banda hudu ko ku je ku bakwai banda shida ko ku je ku tara banda goma ko ku je ku sha ɗaya banda sha biyu komin yawan ku dai ku yi kokari ku fidda witiri ku gwada kadaita kan Allah to saboda wannan sai ya muku abu eh ko za a yi mitin ne aka ce to mutum na za su zauna su yanke wannan eh to sai a yi witiri komi odd akwai abu da ake cewa odd number ko odd number zero ko o kai ake cewa ko dd odd number to wannan shine a samu ɗaya dai ya ɗauru to Allah komi kowane lamarin yana yana son a nuna kaɗai ta kansa in an ƙara ɗaya akan shafa'i shafa'i shafa'i bibbiyu bibbiyu an kirga bibbiyu bibbiyu na ƙarshe ka samu ɗaya to Allah in ya dubi wannan sai ya muku biyan bukatan ku azimul afwi shi Allah subhanahu wa ta'ala shine mai girman afwa mai girman afwa ya fiya kenan yana da girman afwa shi ubangiji duk abin da kuka yi baya wato la tadurrul ma'siyah sabo baya cutar da Allah belle da yawa har ya cutar da shi ya ce to wannan kan baran ya ba ya girma ba abin da ya wuce hada shi da wani tarayya amma in ka yi shi ka faɗi shahada shikenan sai a yafe ma gaba da saboda haka mai girman afuwa ne subhanahu wataala hayyun rayayye ne mara iyaka ba irin rayuwar mu ba kai ma ana iya ce maka hayyu kana da rai ko kana da rayuwa amma na Allah daban ne shi yasa aka ce hayyu din rayuwa ce mara iyaka a Qur'ani yana cewa wa tawakkal 'alal hayyi alladhi la yamut ya kai bawan Allah ka dogara ga Allah nan rayayyen da baya mutuwa amma mu duk duniya kowa ko ya ki ko ya so ko ya sani ko bai sani ba ko ya shirya ko kar ya shirya ko yana da kuɗi ko bayi da kuɗi ko yana da mulki ko bayi ko wani irin mutum ne sai ya mutu gashi dai yanzu ga Allah ya bashi aro na rayuwa shi yasa a kawaidi aka ce akwai wasu abubuwa wa'annan aka ce salbiya wa'annan aka ce nafs nafsaniya ko nafsiya ko nafsiya su ne su alwahdaniyatu dinnan su ne annafsiya ko alwahdaniya ko su abin nan menene ya kace alqidamu wal baqa'u wal muqalafatu wal qiyamu bin nafsi wadannan duka nafsiya ne sifofin Allah da bai ba da aron su kowane ɗaya in gaji an faɗe shi dai to duk duniya ba wanda ya sai dauki wannan sifa ka san ba wanda ya ya ce wai zai zai dawwama ko ba wanda ya isa ke kuma bayi da farko idan mu kenan da baqa'u mukhalafa ko kai ko zaka mutu sai ka an samu wanda kake kama da shi ko ba dangin ku bane ba wata rana sai an ga wani ta wannan haka ce wani ka duba inda kama da wani haka ce wani mu to mukhalafa kenan Allah ba baya kama da kowa da komai to wa'annan akwai kuma sifofi da ake cewa salbiya ko wanda Allah ke bada awansu القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام waɗannan duka Allah yana bada aron su iko ka ji mutuwa ai wannan abun wannan ai ba ikon ka bane ni nake da ikon yin kaza ha kadiru kenan ka zama kadiru a a aro ne aro aka baka a hakika Allah ne kadai yake da iko da sauransu sauran duka kaji wani ka wani yana da ilimi to ilimi na Allah ne wani yana da kaza yana ji yana gani wannan duka na Allah ne subhanahu wataala aro ya baya to um subhanahu wataala watr ko witr makadaci makadaci ne shi subhanahu wataala ai hayyun kai mai rai ne mara iyaka dhul hanani wato Allah subhanahu wataala shine ma'abocin baiwa ai tausayi tausayi an gane yana daukan jin kai ma yana daukan tausayi yana daukan jin kai wato hananu daga nan aka tsago sunan hannatu mai tausayi hannatu hanne da ake cewa dinnan to tausayi mai tausayi shine ake kiransa da turanci sympathy sympathy compassion affection da sauransu da sauran piety mercy duka yana daukan wannan hanan din nan ko love da sauransu to ya kai da yana daukan abojin goma sha shi hanan din nan yana daukan abubuwa goma sha zul anani ma'ana ma'abocin ma'abocin tausayi karimun shi Allah subhanahu wata'ala mai karamci ne ma'ana mai kyauta satirun wanda yake mai sutura mai yin sutura ya rufawa bayan Allah asiri daga talauci ya rufa musu asiri ya ba su yadda za su yi ko kuma ya rufa musu asiri su yi zunubai a lahira ya lullube zunuban ya ji kansu ya kai su aljanna satirun kenan shine a can cikin addu'o'in da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake ya man satara alqabiha ko ya ubangiji wanda ya yanda ya suturce mummuna ya suturce mummuna za ga mutum da kyau in ka ganshi gwanin sha'awa kai walin nan sai ka ce shi yayi kansa ayya baka sani ba Allah ne ya ɓoye mummuna a gabarinsa shi ya sa ka ganshi da kyau da Allah bai ɓoye muni ba daga gabarinsa da in ka kalle shi ba za ka ƙara kallonsa ba da za a gwagwe wannan naman fiskan da kake kallo a barka susuwa in ka gan shi za ka tsinke da gudu kaga mutum yana tafiya babu naman fiska yana magana haƙora gaba ɗaya gaba ɗaya ƙashi kawai ai guduwa za ka yi Allah ne ya ɓoye muni da nama ya zo nama ma ya lullube ta da fata yadda ya ganshi ka ganshi da kyau wannan suturan da ka sa a jikinka Allah ne ya mashi ko ba Allah bane to yanzu da zai da gani mutum dan fiska da hannaye da tsabakuwa ne a waje ka ganshi da kyau da zai tube sutura guduwa za ka yi guduwa daga zani za ka yi kaga fiskan ta kyakkyawa amma wataƙila kai baka taɓa sani ba da ya rabu mari in ya buɗe rigar sai ka ga ya dawo mummuna in ka kalli ta tsakiya sai ka ga abun bacin gani to Allah satiru ne shi yasa akwai suna da ake ja ya sattaru in kana yawan jan shi insha Allah Allah zai masu tura duniya da lahira ya sattaru ya man satar alqabiha kenan ya wanda yake boye mummuna ya bayyana kyakkyawa barrun Allah shine managarci Allah subhanahu wa ta'ala shi ne barru mai kyautatawa ga bayi ko kuma barrun wadda ake wa biyayya. Wato, barru da larabci yana ɗaukan filima, land ko ground. Eh, barru ba? Barru yana ɗaukan haka. Fili haka kawai, land ana cewa barru. sannan kuma in an mar wasali ƙasa sai zama birru ihsan kenan ko su gift da sauransu har yanzu kuma birru din yana ɗaukan ikhlasi ikhlasi yi dan Allah yi dan Allah yana ɗaukansa shi ma piety kenan ko sannan in kuma fa kamar don ma burru ko ya zama alkama na kuma shi din ne dai ya zama alkama burru alkama kenan to in an ce mutum in an ce barra ya yi biyayya ko barra wa barran biwalidaihi biwalidaihi ko ya zama mai biyayya barran kenan liwalidaihi to a takaice dai barru Allah shine ne wanda ake wa biyayya subhanahu wata'ala ake wa da'a shine kuma mai yin isani ga bayi gaba daya rahimun mai jinkan halitta gaba daya ra'ufun mai tausasawa bil bariyati ga halitta gaba daya ra'ufun mai tausasawa bil bariyati ga halitta inda Allah bai tausasa ba da mutane sun shiga uku duk laifukan da muke yana kallo yana shiru yanzu kuma yayi mana hukunci da rangwame shine rangwame shine ra'uf mai rangwame mai tausasawa baya tsanantawa ga halitta zumtina ne ma'abocin baiwa zumtinani ma'abocin baiwa wannan kalman asalinta daga mannu ne mannu kazan mannu din kuma ba yana daukan abu biyu yana daukan gori yana daukan kyauta manna alaihi ko manna alaihi ai an'ama alaihi kenan an'ama alaihi shine manna alaihi amma ana cewa mannu gori ya munnuna alaihi anaslamu go ya munnuna alaihi anaslamu anaslamu wai suna gori wa Allah in yalla don wai su musulmai ne a a ulla ta munnu alayya islamakum balillahi balillahu ya munnu alaikum Allah ne zai muku gori ba ku za ku yi Allah gori ba don kun musulunta to sai ne ku kafirta mana sai ya cutar da Allah da me Allah shi ne mai yi muku mai yi muku gori saboda shi ya ba ku shiriya in ji Qur'ani to man manna ya munnu nan kaga mai ma'anan zumtina ne inda mai ma'anan baiwa ne baiwa shine daga sunan Allah almannan ko mai yawan baiwa zumtina ne ma'abocin baiwa shine minnatu kenan daga na minnatu ne wannan uwahiduhu ina kadaita Allah shine ufarriduhu kenan ko ina kadaita Allah bi ikhlasi tare da wato kyautata niyya shine bi ikhlasi ina kadaita Allah tare da kyautata niyya cikin dukkan ayyuka wa juhdi da kuma yin kokari mana da jajircewa kenan naci kokari kwazo cikin cikin dukkan sha'ani amma dai tare da ma dai ana shiriru min ahli zamani ni ne ma'abocin aikata sharrori masu yawa a cikin mutanen zamani ma'ana a cikin mutanen zamani ba wanda ya kai ne aikata kishiyan alkhairi alkhairi kishiyansa ne sharri ko to ba ni ne shirriru wato mai ma'abocin yawan aikata kishiyan alkhairi wannan tawazu'i ne haka ake son bawa ko bayi na gari karka zo kana daga hanci kana cewa ai mu in dai sallah ne kam to ai mu ne shugabanninta a taji da dare a zabga salati aiwa ne ne ai jiya salati ya kai dubu talatin nai to ka rusa ka rusa bawan Allah ka ji yana shirri shi kan yake min alil zamani daga mutanen zamani wa hamaduhu ina godiya ga Allah ashkuruhu kenan ko wa amjaduhu ko ina ko yaya nawa na ya me ya na ku aka rubuta eh kuma sama ne ko kasa jad jadu ko jidu eh to to amjadu muna girmamawa gare shi daga daga majid ne majidu wa qur'an wa qur'anun majid ko yawa girmamawa wa amjadu ina girmamawa gare shi shi Allah bi wus'i da iya iyawa na wus'u ba na wasi'u bane wus'u ne na irin na la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya daurawa rai yin wani abu in ba abin da za ta iya ba to bi wus'i gurgudun iyawa na ina godiya ina girmamawa bi wusi gurgudun iyawana gurgudun iyawana wa shukri bid damir godiya na kuma ina yi a zuciya damir zuciya ina yi da zuciya wa bil lisani ina yi kuma da harshe ba wai da harshe kadai bane nake gode Allah a har cikin zuciya ma ina godiya ga baye baye da ubangiji subhanahu wataala ya mini wata rana in kaga damiru a wani wuri to ka sani zuciya ne ka san damiru akwai na lamiri na masu na hauko to wannan zamir zuciya ake nufi wa as'alu rida ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani yarda a gare shi shine riba anni dama ana ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi radiyallahu anhum Allah ya yarda da su to rida wa as'alu rida anni ina roƙon Allah ya bani yarda ya bani yardarsa saboda me saboda yardan Allah ta fi aljanna da daɗi ta fi aljanna matsayi da aka yi kirari wa duniya da kayan alatun duniya zugina lin nasi tubbu shahawati ko min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqaddarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf sai ka ce zalika mata'ul hayati dunya wayannan abubuwa da aka kirga guda biyar ko shida su ne jin daɗin duniya haka ne da aka gama ba tare da akwai ɗaya a gaba shine mulki ba kawo shi ba kulli lahumma malikal mulki kenan za a can gaba za a faɗe shi to da aka tashi sai Allah ya ce ku law nabbiukum bi khairin min zalikum shin kuna son ba ku labarin abin da yake wannan alkhairi wannan abubuwan da na faɗa na ce su ne rayuwar duniya da jin daɗin duniya kuna son ba ku labarin abin da ya fi alkhairi kamar mun ce eh ya Allah ba mu sai ce jannati shine aljanna kul rabbikum khairun min zalikum lil ladina taqaw ga wanda suka ji tsoron Allah jannat shine aljanna kaga aljanna kenan tafi ne dukkan jin daɗin duniya da aka sani a rayuwar duniya to in ka shiga aljanna ya fi wannan daɗi to sai aka sake cewa kuma ita aljannan ma ko abin da ya fita a wani wuri sai muka ji Allah yana cewa ridwanu minallahi akbar samu yardan Allah ya fi aljanna saboda haka anan sai yake cewa wasalhu riba anni ina roƙon Allah ya yarda da ni wa inni ni dai kathirul ismi mai yawan laifi ne ni kaga haka ake so bawon Allah ka nuna kai mai laifi ne kuma wannan shine matafiyan maulanmu sahibul waqati shehu ibrahim kullum zaka ji yana faɗi irin wa'annan ba wai hakan bane in kankan da kai ne a halaran Allah kar ka nuna Allah kai wankekke ne mulkekke shafefe da mai sai Allah ya lalata ka ya shafe ka a cikin halaran amma in ka nuna kai ba komai bane kai kasantacce ne kai bai laifuka ne to Allah zai ya dubi aikinka ba zai dubi maganan kan ba an gane karatu sai dubi aikinka ba zai dubi karatun ba fir'auna la'anatullahi alaihi da yace shi da ya ga wuta ta yi wuta ai kun ji abin da ya faɗa ko amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bi banu isra'ila wa ana minal muslimina amma ba bayan ya ga wuta ne wai na yi imani da wannan da banu isra'ila suka imani da shi din nan waye kenan faɗe shi mana wa ana minal muslimina ni ma cikin musulmai nake da baki kenan to aiki ba aikin sa na musulmi ne Allah ya ce al'ana kira wannan sai yanzu ne al'ana ku ga da sai ta kablu bayan ka gama sabon Allah tun da wuri tun da hukunta minal mufsidina ka kasance cikin mabarnata sai yau da ka ga wuta cewa zaka mutu shi ne zaka ce wai kai ma minal muslimina Allah sai ya ki karba to amma kuma tare da haka da yake aikinsa ya saba da faɗi ko annabi yunus ibn matta lokacin da kifi ya haɗiye shi dinnan falta kama hulhutu dinnan wa huwa mulim kaga sai yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal menene minaz zalimina yace muna cikin ina cikin azzalumai kaga annabin Allah ne alayhi salam yace inni kuntu minaz zalimina na kasance cikin azzalumai da Allah ya tashi sai ya dubi aikinsa bai dubi faɗinsa ba faɗinsa shi yana cikin azzalumai ba wai bara mu ce ƙarya ba ne annabin Allah ne amma tawabi'u ne kankan da kai ne sai Allah ya kan ya zama yana duba aiki ne in aikinka ya saba da maganarka sai a ɗauki aiki haka shi fir'auna can da yace minal muslimina sai Allah ya dubi aikinsa ƙarya yake ba musulmi bane sai aka dubi aikin aka tara mai gajiya daga duniya haka haka kuma lahira shi wannan annabin Allah kuma da yake minal zalimina sabanin wancan da yake minal muslimina da aka ga ayyukansa nagari ne nagartattu sai Allah ya ce a amina salihina ne a gaba wancan kuma da yake minal minal muslimina a gaba sai Allah ya ce a ƙarya kake minal minal mufsidina ne to haka ka'idan ubangiji take subhanahu wataala in kai magana shine matafiyar Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ne zaka je na irin wa'annan maganganu to haka wannan mai littafin ma shi yake nufi cewa kathirul ismi ni mai yawan laifi ne in ji shi asim mai yawan sabo fil mijali a cikin wato fitsara ko kuma cikin hauka dan haka ne ina ga nan ne baitukan suka kare zamu kwan anan sai kuma in Allah ya kai mu gobe ina so